الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar asabar goma ga watan juma'a da la'akira shekara ta hudu bayan hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 21 ga watan hudu shekara ta 2013 wanda ya dace ma 20 ga watan hudu shekara ta 2013 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabir ba laifi kafin darasi na yau tambayoyi suna iya gabata na'am
jama'a musulunci wani shirkai ne ya suka suka cika dan a dan a tabbatar shi alkalanci kuma dalilin da zai wannan irin wani laifi ne wanda zai sa a furta shi
wai misali sharuɗa na alƙalanci a shar'anci sharuɗa na alƙalanci akwai sharuɗa waɗanda suke na wajibi akwai waɗanda suke kuma na cika da dacewa wanda malamai sun yi bayani a kansu kamar yadda yake cikin wani littafi mai suna a tuhbatul hukaniya lalle akwai sharaɗa na wajauci sharaɗi wanda yake na wajauci farko dai dole ya zamanto mai hankali an gane ko dole alkali ya zamanto a tabbatar da cewa hankalinsa kalau yake ba abin da ya shafe shi ba shi da wani abu na tawayan hankali sannan kuma sharaɗi na biyu dole ya zamanto musulmi domin alkalanci ibada ne ibada ko ba ta inganta sai ga wanda yake musulmi sharaɗi na uku ya zamanto masani game da duk abin da zai zartar da shi na hukunci don jahili baya dacewa ya zamanto alƙali sannan sharaɗi na hudu kuma dole ya zamanto namiji ba mace ba mace ba ta alƙalanci a shar'ance sannan sharaɗi wanda yake na biyar kuma dole ya zamanto baligi don yaro karami alkalami bai hau kan shi babbalantana ya zartan ma da wani hukunci sannan akwai irin sifofi na cika irin ya kasance mutum ne wanda yake kamili lafiyayyin gabbai babu wata tawaya tare da shi ya zamanto kuma mutum ne wanda yake mai kamewa ba makwadaici ba sannan ya zamanto kuma mutum ne wanda yake da daukan haƙuri da jimuri ya zamanto kuma mutum wanda yake mai kaifin hankali wanda yake yayi mumarasa ya san yanda lamuran jama'a suke a yau da gobe irin waɗannan dole ne ya kasance alkali ya siffanta da irin waɗannan sifofi na'am wa alaikum salam to wai hukuncin sallah da limamin da wandan shi yake jan ƙasa bai keɓanta da liman ba a takaice tambayar ka menene hukuncin musulmi ya yi sallah alhali tufafinsa ya wuce ka'ida na shari'a ma'ana wando ya wuce idansa ko riga tsawonta ya wuce idansa wannan haramun ne amma kuma bai shafi ingancin sallah ba sallah ingantacciya ce kwarai a ka'ida sakin tufafi ya wuce idan sau a cikin sallah ko a wajen sallah haramun ne ga musulmi yin sallah da irin wannan tufafi bai shafi ingancin sallah ba sallah sallah ce ingantacciya na'am kamar ni wai kayan daki gara da ake mamace wannan al'ada ce shi kuma asali game da duk wani abu na al'ada shine halacci don baka isa baka ce abu kaza haramun ne dole sai kana da dalilin da ya haramta dukkan wata al'ada matsayinta halacce sai in wani abu wanda yake na haramci ya cuɗanya da ita sannan za ta rikida ta koma haramun amma matukar babu wani abu wanda yake na haramun to sai a barta a matsayinta al'ada ce halak ne wanda ya ga dama yi wanda kuma ya ga dama yake ba laifi bai yi don haka kayan ɗaki da ake ma amarya da wasu abubuwa wannan duka matsayin al'ada ce wadda take ta halak illa kasancewar akwai abubuwan da ake kawo su a cikin gara wanda daman ma ba su halatta ba a shar'anci irin waɗannan gumaka wanda ake ado da su a cikin almuwa waɗannan ba sa halatta ko kilistai waɗanda suke masu hotuna na zaki da damusa da sauran duk wata dabba mai rai wannan shi ma baya halatta bugo da ƙari shi kanshi suturce katanga da irin su kashmir da sauransu wannan duka haramun ne hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da haramcin haka kuma nau'i ne wanda yake na tozartar da dukiya na'am kamar ni kamar wai yi ma kabari alama a dasa wata itaciya kake nihi a gaba ko a baya wannan dasa itaciya bai ya dacewa an gane ku dasa itaciya bai ya dacewa saboda gaje wani wuri ne na musamman da aka shebance shi domin binne mamata yanda a ce kaddara cewa kai ka zo ka dasa icci wannan shi ma da aka zo aka binne mamacin shi ya zo ya dasa icci wannan shi ma da aka binne mamacin shi ya zo ya dasa icci gaba ɗaya sai a wayi gari makabartar ta zamanto duk da shan itace ne lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma kabari alama lokacin da Usman ibn Mab'un Allah ya kara masa yadda Allah ya masa rasuwa aka kawo shi aka binne bayan an gama binne shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ma wani sahabi nuni yace da komo wancan dutse nema kabarin dan uwana alama domin ya nawaye nawaye in Allah ya karbi rayuwarsu in zo in binne su kusa da shi wannan sahabi ya kasa giggibo dutsen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zage damtsen shi da kan shi je giggibo dutsen ya kawo ya ma kabarin alama wannan dalili ne wanda ke nuna halaccin ama ayi ama kabari alama to amma maganar a dasa itaciya wannan bai dace ba na'am kamar ni kamar ka ce ya saki matar shi ka aura? eh na gane kamar na gane abin da yake nihi a wannan kin kamar ya ne kake nihi kai wai a darasin da ya gabata babu da isar wal muwasa fifita dan uwanka musulmi akan san kanka da taimaka ma juna wanda muka yi misali da irin kawance da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kulla tsakanin Abdurrahman ibn Auf da Sa'ad ibn Rabi wanda yanda mutanen Madina suka yi fice akan suma akan fifita ‘yan uwansu muminai akan abin da su suke su suke da bukata wanda ya ce masa zo ina da mata biyu je ka gansu wadda ta kayatar da kai ka bani labari zan sake ta in ta gama idda ka aure ta kuma Allah ya albarkacin da dukiya zan raba dukiya ta tsakiya in baka rabi kai ma ka samu abin juyawa wanda dai a ƙarshe abdulrahman ya ce matanka Allah ya sanya albarka a cikin su rike su dukiyar kama rike ta Allah ya sanya albarka a cikinta ni dai abinda nake bukata a nuna mun hanyar kasuwa to wai shine dan uwa yake cewa a yau ka iya yin haka ai bai takaita ba a kansu mazan jiya abinda ake bukata mazan yau su kwaikwaye su shine daman fa'idar sanin tarihin magabatan kwarai a san yaya suka rayu duk wani abu wanda yake nasu kyaukyawa mai koyi da su shine abinda ake bukata dan al'amarin bai takaita ba akan wancan kwarai da illa kasancewar samun wanda zai iya daurewa akan irin waɗannan al'amurra abu ne wanda yake mai wahala sai wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya masa dace na'am
gaban ya da labarai sai ka ji an ce kudin ya kai ma bangon shaka har yanzu yana da nasaba cikin ya kai ma wani kamar kuna ka kuma ya ya sama kai shi wanda ya kai karu ya kai karu
wannan mas'ala tuntuni bayani ya gabata a kanta ba su ɗaya ba su biyu ba dangane da ƙunar bakin wake mutum ya ɗaura bama bamai a jikin shi ya shiga cikin jama'a ta arna ya tarwatsa gabaɗi da shi da su su mutu wasu malamai suna ganin halaccin haka suna kafa hujja da wasu dalilai irin hadisin suhaib ibn sinan ar-rumi wanda hadisin na cikin sahihai na yaron da ya sadaukantar da rayuwar shi domin jama'ar da ke baya wato su musulunta wanda kasancewar kissa ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari wanda shine wato yake da sababin saukar wannan aya kutila ashabul ukhdud annar zatil waqud izhum alaiha qu'ud wanda dai wani sarki ne wanda yake kiran jama'a zuwa bauta masa shi kawai abin da yake kiran jama'a su bauta masa a karan kanshi shi wannan sarki wanda yana da wani dan dabu shahararri a fage wanda yake na dabu shekaru sun tura ya ce ranka ya dade abin da ya dace a samu yaro matashi mai hankali in karantar da shi wannan aiki namu don kar mu tafi ya zamanto kuma baya ta watse wanda dai a ƙarshe wannan yaro shine wanda ya musulunta yaro ya miƙa wuya da ji da bi ga ubangijinsa Allah ya bashi wata karama shine warkar da marar lafiya ya warkar da wani bafadan sarki wanda ya makauci yama wannan bafade wasiyar cewa duk matsin lambar da za a masa kar ya nuna cewa ga wanda ya masa addu'a ya warke wannan bafade da ya koma ci gaba da zaman fada sarki ya tambaye shi waye baka lafiya sai yake cewa ubangiji na ubangijin halittu gaba daya aka matsa masa lamba ya nuna yaro ya ce yaro ya masa addu'a wanda a ƙarshe aka zo da yaro gaban fada sarki ya takura yaro yaro har ya nuna hannun wanda ya musulunta wancan arrahin wanda yaro dai a ƙarshe sarki ya bada aje a hau kololuwar dutse in an hau aje ko shi gaba ɗaya ya hallaka sai da suka hau kololuwar dutse yaro ya addu'a ya ce ya Allah ka isan mun da sharrinsu da muguntarsu game da abin da kasu dutse ya yi girgiza yan aikin gaba ɗaya suka faɗo suka hallaka yaro ya sauko ya dawo fadar sarki sarki ya ƙara ba da shi ga wasu jama'a ya ce ku je tsakiyar teku da shi in kun je tsakiyar teku ku cilla shi kihi ya haɗe a huta da musibar shi sai da aka je tsakiyar teku yaro ya addu'a ya ce ya Allah ka isan mun da sharrinsu da muguntarsu da abin da ka su kwale-kwale ya birkice gaba ɗayansu suka hallaka yaro ya fito a ƙarshe yaro ya ce ma sarki ya ce ba za ka iya hallakar da ni sai ka aikata abin da na umarce ka sarki ya ce menene yaro ya ce masa ka tara jama'a a fili guda gaba ɗayan jama'a ta karkarar ne ya ce ka tara su sannan ya ce ka tsire ne a jikin wani icce ma'ana a ɗaure ne a gaban jama'a kowa ya gani ya ce ka ɗau kibiya daga cikin kwarina in za ka halba wannan kibiya ka faɗa jama'a su ji bismillahir rabbil gula sannan ka halba ya ce in har kayi haka ka kashe sarki ya bu umarni yaro ya tara jama'a aka ɗaure yaro aka tsire shi a jikin icce ya ɗauki biya sarki da zai halba ya ce bismillahir rabbil gula halba da yake sai ya same shi ana gaba ɗayan jama'a sai suka ce amanna bi rabbil gula mun yi imani da ubangijin wannan yaro sannan a wannan lokaci kuma ya ci gaba da kashe mutane ya sanya aka yi rami a dukkan magama aka hura wuta duk wanda ya zo in dai bai kafirta ba sai a jefa shi to wannan hadisin shine wasu malamai suke ganin halaccin mutum ya yi kunar bakin wake da kuma wani hadisi na wani sahabi da ya jefa kansa cikin taron arna ya kashe adadi da dama kuma a ƙarshe shi ma suka gama da shi illa kasancewar wasu malamai ba sa ganin halaccin haka wannan kenan ana maganar in ya keɓanta da arna ne tsantsa kuma a cikinsu ba mata ba ƙanƙanan yara ba dattawa saboda a ƙa'ida ta musulunci mata da ƙanƙanan yara da dattawa waɗannan ba a kashe su a fagen daga ko mun kafircin su ba a kashe su mace sai in ta dau makami take ya tana yaka tana yaki sannan ya halatta a kashe ta amma in bata dau makami ba da mace da yara da tsahi ba a taba su a fagen daga da waɗanda suke marasa lafiya darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna je cikin kitabul hajj wanda mun tsaya karshen babi na 49 baban da ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fabula ta alhajarul aswad da makamu ibrahim ma'ana wurin shan nono da makamu ibrahim wanda hadisi na karshe a baban shine hadisin wato abdullahi dan amr yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa cewa hajarul aswad da makamu ibrahim zan Allah ya ce ya kuta tanimin ya kucin janna wato duwatsu ne waɗanda suke na ado ya kutu wani dutse ne wanda yake na ado an gane ku yana da bambanci da gwal wani nau'i ne na kayan ado manzan Allah ya ce wato wani gwal ne wato daga cikin kayan ado wanda yake na aljanna dama sallahu nurahuma ubangiji ta'ala ya shafe haskensu walau lam yatmis nurahuma da ubangiji ta'ala bai shafe haskensu ba manzo Allah ya ce la aba'ata ma bainal mashriq wal maghrib da duk fadin da ke tsakanin mahudar rana da mafadarta wato za su haskake su har zuwa kiyama ma'ana haskensu zai haɗu tsakanin mahudar rana da mafadarta kenan da babu dare babu rana ubangiji ta'ala sai ya shafi haskensu saboda hikimar shi yau za mu tashi babi na hamsin ƙalar musannifu rahimahullahu ta'ala babu ma ja'a fil khuruji ila mina wal muqami biha قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن الأجلة عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء وابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا إلى عرفات قال أبو عيسى وإسماعيل بن مسلم قد تكلموا فيه من قبل حفظه قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن العجلة عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي anil hakam wa ibn utayba عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمن الظهر والفجر ثم غدا إلى عرفات قال وفي الباب عن عبد الله بن الزبير وأنس رضي الله عنهما قال أبو عيسى حديث مكسم حديث مكسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال علي بن المديني قال يحيى يعني ابن القطان قال شعبة لم يسمع الحكم من مكسم إلا خمسة أشياء وعدها وليس هذا الحديث فيما عد شعبة wato al'imamu tirmidhi Allah ya ji kansa ke cewa wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da fita zuwa mina a ran takwas ga watan zulhijja wanda wannan yini ana kiran shi yau tarwiya wal muqami biha kuma da zama a mina domin in an wayi gari daga nan mutum ya wuce arafa shine abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallah ta azzahar da mu a nan mina da lokacin la'asar ya yi manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci la'asar da magariba da isha da asuba sannan da aka wayi gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi jijjihi zuwa arafa don haka wannan hadisi abin da yake nuna mana sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga wanda ya tafi hajji a ran takwas ga wata ya yi wanka ya ɗau harami sannan ya tafi mina wannan kuma zuwa mina abin da ake bukata kafin rana ta gushi ka je ka yi azahar ka yi la'asar ka yi magariba ka yi isha ka yi asuba kuma a nan ake buƙatar mutum ya kwana kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kwana sannan da aka wayi gari manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi sammako zuwa arafa a nan za mu fahimci cewa ita amina ba a jami'in tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci kamar yadda wani babi zai zo nan gaba iya abin da ake kasarin sallah ake amma ba maganar ai jam'insu jam'in ana yin shi ne a arafa da musdalifa kamar yadda ƙarin bayani zai zo don haka wannan kenan sunna ce wadda take daga cikin sunnonin hajji kenan a ran takwas ga wata yau tarwiya takwas ga watan zulhijja mutum ya fita ya je mina a lokacin hantsi ya yi azzamar a can ya yi la'asar in lokacinta ya yi sannan ya yi magariba ya yi isha in lokacinta ya yi sannan a yi asuba idan aka yi sallar asuba bayan hudowar rana sannan sai a yi sammako kuma izuwa arafa a fita izuwa arafa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ita arafa wasu malamai suna cewa sababin abin da yasa aka ambaci wannan dawa arafa suka ce domin adam alaihi salam a nan ne ya sani hawa matar shi an gane ko wasu malamai suka ce a domin kasancewar a nan ne annabi ibrahimu alaihi salam jibrilu ya sanar da shi ayyukan hajji to dai duka dai wannan magana ce wanda babu wani dalili tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya tabbatar da haka shi dai dawon iya abin da ake kiran shi arafat wanda arafat jam'i ne na arafa al-imamu tirmidhi ke cewa isma'il ibn muslim qad takallamu fihi min qibali hifzi wato malaman hadisi sun saka baki game da shi ta bangaren abin da ya shafi haddasa ma'ana wasu malamai sun raunana shi saboda kasancewar bashi da cikar hadda an gane ku suka ba a bashi amma a takaice dai hadisin hadisi ne sahihi sannan riwaya ta biyu wato alhakam ibn utaiba daga miksam shi kuma daga abdullahi dan abbas ke cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam amina ya sallaci azhar da sallar asuba kenan tun da ya je ya yi azhar kenan la'asar da magariba da isha ba sai an tambaya ba kuma gashi har sallar asuba a can manzon allah sallallahu alaihi wasallama yi kenan a can ya kwana yace sun magada ila arafat sannan da aka wayi gari manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sammako zuwa arafa malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga abdullahi ibn zubair da anas dan malik Allah ya kara musu yadda wanda kowane hadisin zai iya zama a ƙarƙashin baban malam ke cewa hadisin mikisam daga abdullahi dan abbas ali ibn al-madini ke cewa yahya ibn sa'id al-qattan yace shu'ba ibn al-hajjaj ya tabbatar masa cewa lam yasma'il hakamu min mikisam illa khamsata ashiya shi al-hakam ibn utayba bai ji ba wani abu na hadisi daga mikisam illa kawai hadisai biyar wa'addaha kuma ya lissafa masa su walaisa hazal hadisu fi ma adda shu'ba wannan hadisi kuma baya daga cikin abinda shu'ba ya kirga a cikin hadisan biyar kenan kasancewar anan me yake nihi akwai inqiba wato tsakanin kenan alhakam ibnu utayba da shi da miksan hadisi ko in aka samu datsiwar sanadi wannan matsayinsa hadisi ne ba'ifi illa kasancewar wancan hadisi da ya gabata ya zamanto shine a shahid akan wannan hadisi don haka shi ma hadisi ne hasan abin da yake tabbatarwa kenan sunna ce daga cikin sunnonin ayyukan hajji a ran takwas ga wata yomu tarwiya kenan takwas ga watan zulhijja mutum ya fita mina da hantsi kenan ya je yayi azhar yayi la'asar yayi magariba yayi isha yayi asuba idan aka wayi gari ran tara ga wata daga nan yayi sammako kuma zuwa arafa باب ما جاء أن منا مناك من سبق قال حدثنا يوسف بن عيسى ومحمد بن أبان أنهما قال حدثنا وكي وابن الجراح الرؤاسي الكوفي عن إسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلنا يا رسول الله ألا نبني لك بناء يذلك بمنا قال لا منا مناخ من سبق قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح wato musaika Allah ya ji kanta ke cewa Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta faɗa mata aisha ta ce mun faɗa ga manzon Allah ala nabni laka bina an yuzilluka bi mina ya rasulullahi shin yanzu ba za mu muka ba wani gini gini na musamman a nan mina wanda misali zai maka inuwa mu gina maka wani ɗaki ma a nan mina wanda ita mina dawa ne wanda yake na musamman wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade mana ga farkon ta ga karshen ta ga fadin ta gaba ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade da mina da arafa da musdalifa to shine a nan suke neman izinin shi suke cewa ya rasulullahi ala nabni laka bina an yuzilluka bi mina shin ya rasulullahi yanzu ba za mu gina maka wani gini a nan mina wanda zai maka inuwa ma'ana ya kare ka game da zafin rana ko tsananin sanyi qala la manzo Allah ya ce a'a ba na bukatar haka menene uzuri manzo Allah sai ce mina munakuman sabaka ita mina manzo Allah ya ce madurkusa ce ga duk wanda ya rigaye ma'ana duk wanda ya zo wurin da ka samu ka durkusar da raƙuminka ka maida shi cewa shine wurinka a wannan lokaci lokacin ibada ta haji don haka wasu malamai suka ce irin abin da ya shafi waɗannan wurare na ibada matsayinsa matsayin wakafi wanda in aka ce gaya abu na wakafi ne ba wanda ya isa ya zo ya yi wani abu ana yanzu misali kamar filaye da gwamnati take warewa domin shakatawar jama'a kaga wannan wakafi ne ba wanda ya isa ya zo ya yi gini a nan ko ya zo ya yi shago wuri ne an yi shi saboda maslahar jama'a to irin waɗannan wurare kamar dawa na arafa da irin simina da irin su musdalifa wurare ne wanda an keɓance su saboda ibada inda maza Allah sallallahu alaihi wasallama zai ba da izinin a gina masa daki gobe ma wani zawa zai yi gina gaba ɗaya shi kenan mutane sai su zo su kame wurin kowa ya yanki wuri ya ce nashi ne ya yi gini to don haka sai yake cewa mina munafuman sabaka ya ce ita mina madurkusa ce ta duk wanda ya riga ma'ana in ka zo kamar masallaci ne kenan wanda babu wani wanda yake da wuri na musamman a masallaci sai liman liman shi kadai yake da mahalli nashi na musamman a masallaci amma duk wanda ya zo masallaci inda ka samu kai rigaye to wannan wurin kai kafa kowa cancanta game da shi dadin fa'ida a ƙarƙashin wannan matsala malamai suka ce bayyada cewa irin yanda wasu suke zawa kawai sai su shimfida tafikin su su kama wuri a masallaci alhali kuma ba su zo suka zauna wannan fashi ne da kwaci don bai dace ba bari in kayi niyyar zama ka zo ka shimfida maya wannan kin kama shimfidin ka ka zauna amma haka kafin ka zo ka zo ka kama wuri bai dacewa to don haka anan maza Allah ya ce ita mina madurkusa ce ta dukkan wanda ya rigayi a takaice dai bai ba da izinin cewa a yi masa gini tare da cewa hadisin hadisi ne ba'ifi bai inganta ba domin kasancewar illar shi wannan marwaiciya musaika domin majhula ce shi kwa ka'ida marwaici sai ya zamanto sananne ne an san menene matsayinsa mi malaman hadisi suka faɗa akan shi yabo ko fallasa duk wanda babu yabon wasu malamai akan shi babu fallasa ta wasu malamai akan shi to sunan shi majhulul hal duk hadisin da ya biyo ta kan shi wannan hadisi ne ga ifi al'imamu turmizi ke cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce a takaice bai inganta ba yana da illa wannan marwaiciya don haka shek nasir albani allah ya ji kansa ya raunana hadisin babu ma ja a fi taksirin salati bimina قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن طريف البغلاني قال حدثنا أبو الأهوص عن إسرائيل وابن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق هو عبد الله هو أمر بن عبد الله السبيعي عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثر ركعتين قال وفي الباب وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث حارثة بن وهب حديث حسن صحيح وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان ركعتين صدرا من, من إمارته وقد اختلف أهل العلم في تفسير الصلاة بمنى لأهل, لأهل مكة فقال بعض أهل العلم ليس لأهل مكة أن يقصر الصلاة بمنى إلا من كان بمنى مسافرا وهو قول بن جريج وسفيان الثوري ويحيى بن سعيد القطان والشافعي وأحمد وإسحاق وقال بعضهم لا بأس لأهل مكة أن يقصروا الصلاة بمنى وهو قول الأوزائي ومالك وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin kasarun sallah amina mun wuce da wancan hadisi cewa azhar da la'asar da magariba da isha da asuba gaba ɗayansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallace su a nan mina a ran takwas ga wata to shine a nan malam ya yi babi na musamman wanda ke bayani game da yin kasarun sallah a nan mina harisa ibn wahab allah ya kara masa yadda ke cewa na sallaci sallah raka'a biyu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan mina sai ya ce amana ma kanan nasu wa aksara wato zamanin kwa zamani ne wanda mutane jama'a suka fi amintuwa kuma suka fi yawa ma'ana ana cikin aminci babu wani firgici da tsoro tare da jama'a ta muminai wanda domin wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai waɗanda suke ganin kasarin sallah cewa sai ana cikin bulaguro wanda yake na yaki amma dalilai sun tabbatar da cewa ko ba cikin bulaguro ba wanda yake na yaki to wannan ya halatta mutum yayi kasarin sallah an gane ko don me Allah ya ce وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا anan sai suka lura da wannan lafazi in khiftum an yaftina kuma allazina kafaru in har kun ji tsoron wannan kafirai za su fitince ku ubangiji ta'ala ya ce in kun yi bulaguro ba laifi kukan iya yin kasarin sallah to shine ana harisa yake cewa wato na sallaci sallah raka'a biyu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amina yace amana ma kanan nasu wa aksara yace zamani ku zamani ne wanda jama'a sun fi amuntuwa a karan kansu kuma sun fi yawa ga yawa ta jama'a ta muminai kuma ga aminci babu wani tsoro da firgici tare da su don haka wannan hadisi kenan dalili ne akan cewa a nan mina dukkan wata sallah mai raka'a hudu to sai a yi kasarinta a dawo da ita raka'a biyu azhar la'asar da sallar isha wannan kuma bai keɓanta ba kenan da ran takwas ga wata haka nan kwanukan mina sha ɗaya sha biyu sha uku gaba ɗayan sallolin nan kasarin su za a yi to shine anan malam ke cewa a wannan babi akwai hadisi daga abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan umar da anas dan malik allah ya kara musu yadda wanda kowane hadisin zai iya zama a karkashin baban wanda hadisin anas yake cewa na fita tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin madina har zuwa birnin makka duk wata sallah mai raka'a hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyu yake sai ya ce hatta raja'ana ila madina har muka gama aikin hajji muka dawo zuwa madina kowace sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyu yake sai aka ce da shi kwana nawa kuka zauna a makka sai yake cewa kwana goma kwana goma suka yi suna kasarin sallah kamar yadda hadisi ne yana cikin sahihai to don haka shine malam ya yi ishara ya ce a wannan babi akwai hadisi na abdullahi dan mas'ud da abdullahi dan umar wato da anas dan malik allah ya kara musu yadda wanda kowane hadisin zai iya zama a ƙarƙashin babin wanda yake tabbatar da cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama amina wato kasarin sallah yayi haka shi ibnu umar ya ce manzon Allah ya yi kasarin sallah a nan mina haka abubakar haka umar haka usman kamar yadda kenan a wannan riwaya da zamu iske kenan haka shi ma usman shine a nan yake cewa an rawaito mara yake cewa hadisin harisa ibn wahab hadisi ne kyaukyawa wato hadisi ne ingantacce a takaice hadisi ne sahihi domin yana cikin sahihai wato malam ke cewa an rawaito daga abdullahi dan mas'ud allah ya kara masa yadda yake cewa na sallaci sallah raka'a biyu tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallama a nan mina sai ya ce wa ma'a abubakar ya ce da abubakar ma haka muka yi wa ma'a umar ya ce haka nan tare da umar wa ma'a usman raka'atayn ya ce haka nan usman duk wata sallah ne raka'a hudu a nan mina wato biyu muka yi sadarar min imaratihi amma a farkon wato khalifancinsa dan daga baya usman allah ya kara masa yadda cika sallah ya ringa yi kuma akan tawilinsa da fahimtar shi wanda kuma da yawa daga cikin sahabban manzon allah sallallahu alaihi wasallama sun saba masa akan haka sai malam yake cewa wato malamai sun yi sabani game da halaccin yin kasarin sallah a nan mina ga 'yan makka kinan nan abinda ake magana ga 'yan makka faƙala ba abu ahalil ilmi wasu malamai suka ce laisa li ahli makkata an yaksuru salata bi mina yan makka bai dace ba su yi kasarin sallah a nan mina illa man kana bi mina musafira in ma dan makka ne sai in ya kasance wato halin dan bulaguro yake ma'ana ya fita kenan daga nan zai wuce bulaguro ko kuma kasancewar shi ya dawo daga bulaguro in dan makka ne suka ce anan yana iya ci gaba da kasar sallah amma in daga makka ne takanas ya fita a ran takwas ga wata ya je nan mina to ba maganar yi kasar sallah menene hujja sai suka ce kasancewar tsakanin birnin makka da mina tafiyar ba ta kai ba gwargwadon yadda za a yi kasar sallah an gane ko ta haka kenan suka kayyade dan makka sai dai in dan bulaguro ne kenan zai yi kasarin sallah amma in ba dan bulaguro bane ba za su yi ba me yasa saboda sun dauki wannan kasarin sallah ba ta daga cikin wani ayyuka waɗanda suke na haji iya abin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi da jama'ar sa kasancewar halin bulaguro suke don haka malam yace wannan fada fada ce ta ibnu jurayj da Sufyan ibn Sa'id al-Thawri da Yahya ibn Sa'id al-Qattan da Muhammad ibn Idris al-Shafi'i da Muhammad ibn Ahmad ibn Hanbal Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal da kuma Ishaq ibn Ibrahim gaba ɗayan su su abinda suka tafi akan cewa dan Makka ba zai yi kasarin sallah a nan Mina domin kasarin sallar baya daga cikin ayyukan haji kuma tafiya daga kenan Makka zuwa Mina ba ta kai ba gwalgwadon tafiyar da za a yi kasarar sallah saboda ka'ida mafi yawan malamai sun kayyade wani gwalgwado na tafiya game da yin kasarar sallah wasu daga cikin malamai suka ce la ba asali ahli makkata an yaksuru salata bi mina ba laifi ga 'yan makka sukan iya yin kasarar sallah a nan mina menene hujja sun kirga cewa yin kasarar sallar sunna ce daga cikin sunnonin haji ma'ana wani aiki ne na musamman daga cikin ayyukan haji suka ce kasarin anan ba dan bulaguro ba ne a wani bangare ne daga cikin aikin haji wanda wannan kuma faɗa ce ta al'imamu auza'i da al'imamu malik da sufiyan ibn uyaina da abdurrahman wato ibn mahadi kenan don haka su iya abin da suke ganin cewa kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kasarin sallah amina amma ba dan kasancewar bulaguro ba sai dan nuna ma jama'a cewa wani aiki ne daga cikin ayyukan haji a takaice dai iya abin da yake sunna dai shine yin kasarin sallah su waɗanda suka ce dan bulaguro ne to sun ce 'yan maka ba za su yi ba amma duk wani wanda yake alhaji zawwaye to wannan yakan iya yi amma waɗannan malamai kuma sun tafi akan cewa wani aiki ne daga cikin ayyuka na hajji an gane ko duka dai fahimta ce kowa ga iya abin da ya fahimta babu wani nasi wanda yake a bayyane wanda zai raba gardama ya ce kasancewar domin aikin hajji ne ko dam saboda bulaguro ne tare da cewa a magana mafi rinjaye shi bulaguro ba shi da wani adadi wanda yake kayyadadde nassi sarihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma aya ta alkur'ani illa kasancewar bulaguro kadai Allah ya ambata cewa in dai mun yi tafiya tafiyar da za a iya kiranta bulaguro to ya halatta a kasarin sallah wanda fa tsakanin birnin makka da mina akalla tafiyar ta kai kusan mil takwas ko sama kilo takwas ko sama da haka akalla ya kai kusan kilo takwas ko sama da haka daga nan kasancewar harami na makka zuwa mina wanda kasancewar kuwa akwai hadisi a cikin sahihu muslim wanda mazala sallallahu salama ya fita bulaguro na mil biyu ko mil uku maza Allah ya yi kasarin sallah hadisin anas babu ma ja'a fil ma ja'a fil wuquf bi arafatin wa du'a biha قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن يزيد بن ش... عن يزيد بن شيبان أنه قال أتانا بن مربع الأنصاري أنه قال أتانا أتانا بن مربع الأنصاري رضي الله عنه ونحن وقوف بالموقف مكانا يبائده أمر فقال إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من, إبر من إرث إبراهيم عليه السلام قال وفي الباب عن علي وعائشة وجبير بن مطعم والشريد بن سويد الثقفي قال أبو عيسى حديث بن مربئ الأنصاري حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار وابن مربئ اسمه يزيد بن مربع الأنصاري وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت قريش ومن كان على دينها وهم, وهم الخمس يقفون بالمزدلفة يقولون نحن قطين الله وكان من سواهم يقفون بعرفة فأنزل الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح قال ومعنى هذا الحديث أن أهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم وعرفة خارج من الحرم وأهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة ويقولون نحن قطين الله يعني سكان الله ومن سوى أهل مكة كانوا يقفون بعرفات فأنزل الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس والهمس هم أهل الحرم na'am
wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo game da tsayuwa a arafa cewa abin da yake tilas dole mutum ya je zagayen arafa ya tsaya a ran tara ga watan zulhijja wadda'i biha da nacewa game da yin addu'a a wannan yini a arafa to shine malam ya shigo da hadisin ibnu mirba wanda yake cewa yazid ibn shaibani yake cewa lokacin da muke tsaye a nan arafa shine yake nihi da bilmokif makanan yuba'iduhu amr wato a wani wuri wanda shi amr wato yana ganin nisan wannan wuri da muka tsaya an gane ko shi amr ibn abdullah an gane ko yana ganin cewa wato wannan wuri yayi nisa faƙala inni rasulu rasulillahi ilaikum wato mirba sai ya zo wajenmu sai ya ce ni matsayina jakada ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama takanas ya turo ni zuwa wajenku ya kudu manzon Allah na faɗa kunu alama sha'irku ma'ana ku tsaya a matsayarku masha'ir jam'i ne na mash'ar mash'ar ma'ana wuri wanda aka keɓanta na musamman domin ibada duk wuri wanda yake na musamman domin ibada shine ake kira da mash'ar shine yace kunu ala mashairikum wato yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku tsaya a wurinku ma'ana ku tsaya a matsayinku fa innakum ala irsin min irsi ibrahim domin kuna kan wani abun gado daga gadon ibrahimu alaihi salam shine ya gada mana wannan ibada kamar yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanar da shi kenan wannan yana nuna cewa duk inda ka samu inda za ka tsaya a fadin arafa ka tsaya matsaya wadda ta dace ba dole ba ne ba sai ka zo ka tsaya a inda limami ya tsaya ma'ana shugaba ba inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya mutum ya ce shi ma sai nan zai zo ya tsaya kamar yadda yau wasu jama'a za ka ga tun da farar safiya sun je sun mamaye wannan dutsen da ake kiran shi jabalur rahma wanda a nan bayan shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya don haka shine a nan manzon Allah ya ce da su kunu alama sha'irikum ma'ana ku tsaya a wuraren ku inda kuka tsaya wannan wuri ne wanda ya dace sai ya ce fa innakum ala irsin min irsi ibrahima domin kuna kan wani abun gado wato daga abin da ibrahimu alaihi salam ya gadar ma da muminai don haka ba akwai hadisi sahihi maza Allah yake cewa na tsaya a nan sai ya ce arafa gaba ɗayanta maza Allah ya ce matsaya ce sai dai wani ɗan yanki shi ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ware ya ce baya daga cikin arafa don haka shi filin arafa yana da farko yana da ƙarshe kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade wanda har yau akwai manyan kwano wanda an rubuta da larabci da ingilishi nan shine farkon arafa nan shine ta to abinda ake bukata a cikin zagayen nan ka samu wuri ka tsaya shi malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga aliyu dan abi talib da aisha da jubair ibn muqim da ashirid ibn suwaid a sakafi Allah ya kara musu yadda wanda kowane hadisin zai iya zama a karkashin baba malam ke cewa hadisin mirba al'amsari hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacci a takaice hadisi ne sahihi malam ya ce lana arifuhu illa min hadisi ibn uyaina ba mu san shi ba illa ta hanyar sufyan ibn uyaina daga amr ibn dinar an gane ko a kewaya a kewaya hadisin hanya ɗaya tak yake da ita an gane amma kuma hanyar hanya ce ingantacciya sai ya ce shi ibnu mirba sunansa yazid ibnu mirba al-ansari wa inna ma yuraku lahu hadha al-hadith al-wahid kadai wannan hadisi shi kadai ne aka sane shi daga wajen shi duk a cikin an gane ko gaba daya riwayarsa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya abinda malamai suka yi sani a cikin hadisai wannan hadisin ɗaya shi kadai ne ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin akwai sahabin da zaka samu wanda hadisi ɗaya ma bayya kuma sahabi ne hadisi na biyu Aisha Allah ikara mata yadda take cewa kanat quraish wato quraishawa sun kasance wa man kana ala diniha da waɗanda suke kan wato al'adarta an gane ku domin lafazin addin na zamantowa bi ma'ana al'ada shine ce wa man kana ala diniha ko kace da wanda suka kasance akan halinsu wa humul hums wato su ne ake kira ake musu lakabi da alhums wanda in aka ce alhums jam'i ne na ahamas in aka ce ahamas wuri wanda yake na haƙo shine ake cewa ahamas don haka duk wani wanda yake mai tsanani an gane ko mutum kakkarfa wanda yake mai tsanani ake kiran shi al'ahamas in mace ce ce sai ka ce hamsa to don haka yake cewa wa humul hums su ne ake ce musu alhums an musu wannan lakabi alhums wato saboda tsananta ma kansu da suke a cikin addini don kasancewar sun tsananta ma kansu in sun dau harami sun fara aikin hajji ba a cin nama ba a an gane ko sannan kasancewar ba a sanya dukkan wani tufafi wanda yake na wannan kuma na kamar misali na wanda yake gashi na izza ko wanda yake na gashi duka ba sa sa irin waɗannan tufafi sannan kasancewar kayan waɗanda suka yi kayansu idan sun dawo gaba ɗaya ake fitar da wannan kaya a maida su gefe a ajiye an daina amfani da su saboda tsanani to shine ake kiransu alhums shine anan aisha take cewa kenan ƙuraishawa da duk waɗanda suka kasance a kan kenan al'adarsu da halinsu kenan waɗanda suke masu tsanani masu wuce gona da iri wa humul hums ya ƙifuna bil muzdalifa ran tara ga wata idan an fita tsayuwa arafa su ba sa isa arafa in suka zo nan muzdalifa sai su da zango ita kuma muzdalifa tana makwabtaka da arafa dan daga filin arafa sai iyaka ta shiga muzdalifa ya ƙuduna na hannu lahi sai su ce mu wato kasancewar mu mu wato mazauna haramin Allah ne shine abinda suke nihi ƙadinun lahi ma'ana mu mazauna ne na cikin haramin Allah don haka kenan su bai dace ba a ce sun fita daga cikin harami amma duk wani wanda yake bako zauwa ya yi to ba zai tsaya ba a muzdalifa sai dai ya je can arafa ya tsaya amma su shawa da waɗanda suke kan al'adarsu da ɗabi'arsu akan wannan tsanani to su za su tsaya a musdalifa shine ya ce wa kana man si aisha ta ce wa kana man si wa hum yakifuna bi arafa duk wanda ba su ba to dole can arafa zai je ya tsaya fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya turo da wani sako summa afidu min haisu afadan nas ubangiji ta'ala ya ce ku kwararo daga inda mutane suka kwararo ma'ana kuma ku je ku tsaya a arafa kenan da ku da jama'a mutanen da suka je suka tsaya a arafa in rana ta fada kenan za su kwararo musdalifa shi ne ubangiji ta'ala ya ce sun ma fi min haisu a faban nasu ma'ana kuma ku je ku tsaya inda sauran jama'a suka tsaya shine arafa mala yake cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce ma'anar hadisin cewa su 'yan makka kanu la yakhrujuna min al-haram sun kasance ba sa fita daga cikin harami wa arafatu khariju min al-haram ita kuma arafa tana daga wajen harami ba ta cikin harami gaba ɗayan filin arafa yana wajen harami wa ahlu makkata kanu yaqifuna bil muzdalifa su yan makka kenan in an fita a ran tara ga wata sai su da zango a nan muzdalifa wa yaquluna nahnu qadinullahi ya'ani subhanallahi ai mu mazauna ne na haramin Allah don haka bai dace ba a ce mun fita wa man siwa ahli makka duk wanda ba dan makka ba kanu ya kifuna bi arafa su shi su je su tsaya a arafa malam yace sai Allah ya saukar da wannan aya thumma afidu min haisu afaban nas ku je ku tsaya inda mutane suka tsaya in sun kwararo kuma ku taho kenan ba maganar ku tsaya a musdalifa sai yace wal hums hum ahlul harami abinda ake nihi da al hums wato su ne kenan mazauna harami shine anan malam ya fassara kalima amma a luga in aka koma asalin alhums kenan jam'i ne na ahmas don haka kenan ake kira da hamasa in aka ce hamasa tsanani a cikin addini mutumin da yake da kuzari da nishadi shine ake cewa wani yana da hamasa nan insha Allahu ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك